ba wannan ƙwar'ani duk ya ce mana idda su wata uku ne ko amma ita kuma mai ciki su kuma ma'abuta ciki idda su shine in an sake su su haifa wannan abin da yake ciki sai kuma iddar wadda ba yarinya ba ba zagatuma ba ba mai ciki ba ita kuma Allah ya ce salasatu qur'u jini uku duk da malamai sun yi sabani akan qur'u jini ne ko tsarki ala'i ta halin koma da menene to kun ga yanzu in kun fahimce ni kenan tsarin idda ba a hannun miji yake ba a hannun mata yake ba ko ba a hannun malam yake ba a hannun wa yake Allah ne saboda haka in har cewa ya ba kiki idda inda misali kaddare an yi auren ne amma kwata-kwata bai kusance ta ba haka ne an ɗaura auren amma ba wani abin da ya gilma to sai ce ta idda haka ne to an zo an waye gari matarsa ce kuma a gidan shi to in yace ta idda ai ba hurumin shi bane ba hurumin Allah ne ina fata an fahimci abin ai tsarin Allah ne ba tsarin miji bane ba kuma shi wannan isa iddar ai hurum in dai an waye gari an ce an saki mace to wannan idda ai hurman mijin ake karewa bi mana alfarmarsa ce maimakon ana sakin ki yawa ce a daura miki aure gobe to ai ba abu hurma din shi ba bi ma'ana wannan damar sa ce shari'a ta bada wala Allah shine yayi fishi ya huce wala Allah ita ce ta fici ta huce shi yasa ma aka ce kar a je ko ina to amma in dai kawai ya ce kake idda ba wani abu ya dogara ba kuma wanda baki mana bayanin meye ba gaskiya wannan kuskure ne ba damar sa bace damar Allah ce na wannan ce ina da wani miji na shekara bakwai ke wani sa'in bai faɗa wani sa'in bai rushe ta ba a cikin hakan kuma ba ya biya min bukata ta sai na faɗa masa yanzu magani sai ya kama faɗa sai yake ce mu ko dai na fara gun maza ne domin kuma abin yana da damu shi ma sai mace masa ko ya fara ban mata ne ai magana ce ta gaskiya ko eh ita to mu je sai ta ce to malam idan na ce ya sake ni na yi laifi ne to na farko dai ba mu san iya tsawon lokacin da aka wayi gari baya kulakin ba yawa abin da yake a shari'a akwai wa'yansu laifuffuka wacce cututtuka wanda idan aka ɗaura aure aka samu miji da su ko mata da su to aure yana ɓaci akwai laifukan da ma ba a buƙatar sai an yi saki kawai in dai an tabbatar da su to daman sakin ya sa- a sake take kawai daman auren ma bai ɗauri balle a yi maganar saki an gane ko daga cikinsu akwai irin ma'ana kawon farji wanda za ka ko kuma ana a samu ana gabanta da duburata sun haɗe to kaga wannan ba mace bace babu aure ko kuma aka same ta da ƙahon farji kaga wannan ma ba mace bace babu aure ko kuma shi aka same shi mai inni ne ma'ana al'aurarsa kamar ta ɗan ƙaramin yaro kaga shi ma wannan babu aure hasali ma liman ɗin ma ya kamata a ladatar da shi me yasa ya ɗaura aure ga marar lafiya ko ga mace marar lafiya an gane to wala Allah kun zauna tsawon lokaci ɗin lafiya kalau yake tunda shi watakila ya san haka ke makin san haka yanzu kuma Allah ya kawo ta laruri to abin da ya kamata anan shine sai ya nemi magani shi kuma ya ji tsoron Allah shi ai da Allah ya ce ayi aure da manzansa ai saboda da hikima Allah ya ce ayi aure me yasa Allah ya ce mazinaci mai aure in an kama shi da shaidu cif a kashe shi kisa baki daya saboda shi ai Allah ya ba shi damar inda zai biya bukatar shi amma bai gamsu da wannan ba ya tsallaka gonar wasu ba haka bane ba to abinda ku Allah ya sa kisa akan hukuncin ai kun ga ba karamin laifi bane ba to saboda haka wajibin shi ne ya je ya nemi magani in ya ki neman magani dan kin nemi saki biki laifi ba tunda yana ɗaya daga cikin hikimar aure kusantar juna to in ku ba ku santa juna to me amfani ai ba shi da wani amfani kawai kowa sai ya kama gaban shi ke ki je ki nemi namiji ita ku ji kuma ya je nemi ko ya zauna haka ko kuma ya rage nashi kuma shi kuma kuskure ne dan ma iyalinka sun ce ka nemi magani kai kuma ka zo ka waye gari ka ce ma'ana wai ko tana neman maza to me kake nufi ai bai halatta matakka ta halat kake mata zargi ba ai inda an ce zargi zai ke shiga tsakanin ma'aurata to ai matsala ce kuma ta gindaya an gani ko in za ka jefe ta ko tana neman maza to kai ma ko kana neman mata ne waye sani tunda har za ka ce tana ne kawai don na ce a bani haƙƙina sai kuma ka zo ka jefe ni da mummunar kalma da mummunar ɗabi'a aikin mutan banza wannan ba daidai ba ne ba ya kamata mu ji tsoron Allah saboda haka ka nemi magani wannan shi ne magana ki ba shi damar ya je nemi magani in bai nema ba kuma wannan to dole aure ya mutu don kin neman saki ba laifi ba ne ba da rashin ci da rashin kusanta ana iya neman saki da su inda gaskiya ne ya tabbata tunda aure ba ba ba kusanta ba cewa ai ba aure bane ba an gane kuma duk zaki ga hukunce hukunce da shari'o'i da Allah ya ce ayi auren ai saboda kariya ne manzo Allah ya ce mana ku yi aure fa innahunna aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji aure in ji manzon Allah kariya ne ga ido da abinda wata za ta burge ka akan titi gabanta ko bayanta kai mata ka tana da shi haka ne in ka buƙaci sha'awa zaka je gurin iyalinka da manzan Allah yake bayani akan zunubi na zina kuma yi bayanin ladan da yake cikin ma'ana kusantar juna na iyali sabai suke ta mamaki a yi a ti ahaduna shahawatahu wa ya kuna lahu ajirin ya rasulallah ya annabin Allah yanzu ɗayanmu zai zo ya ke biya wa kansa bukata a gurin iyalan shi kuma duk da wannan a ce akwai lada manzo Allah ya ce a wara'aitum in waza a hafil haram to ba kwa gani inda zai dauki al'aurar tashi ya je ya sanya ta a haram a alaihi wuzuran akwai zunubi ko babu suka ce akwai zunubi to haka ma in ya sa ta a gurin halal akwai lada ba shi kaga kenan harka ce ta menene ta neman lada harka ce zaka biya wa kanka bukata ku biya wa juna sannan kuma ga dimbin lada sai dai kawai wala Allah ba mu sani ba kin san yanzu an shiga halin kakanika yi wani lokacin in duniyar mata ma zafi sha'awa ma ba ta zuwa ko ba ka da kuɗi talauci ya dame ka ko akwai matsala a gurin aiki ko akwai matsala a sana'a ko akwai matsala a kasuwa to baki ɗaya ma wannan harkar fita take daga ranka to yanzu dai ke da shi kun san me tsakani da Allah yake gudana haka ne ko ba haka bane ba in wayannan matsaltsali ne suka haifar da daukewar sha'awar shi ya sani ke ma kin sani sai ki mishi uzuri zuwa lokacin da Allah zai kwaranya wannan matsala ta tafi in kuma ba wannan bace ba to ya kamata kai din ma ka ji tsoron Allah ka je ka bidi magani ko Allah zai baka lafiya a cikin ne magani akwai waraka na taba yin wata shari'a mijinta zai ƙara aure ta tada fitina iri daban-daban daban kissa ta rikita je ta rikita uwar mijin wai cewa zai aure yar bariki yar iska ni kuma kamar dama an san za a yi haka ya gayyace ni in je mu dan gaisa da ita kuma da ni da shi da ita muka na raka su gurin gwaji test a asibiti tunda an yi gwajin a baya ita da shi ta ce ita bata yadda ba sai an je an yi da ita kuma da shaida muka ce an yadda ta taho da yar uwarta ita ma ta taho da yar uwarta shi kuma ya tafi da abokin shi aka je aka yi gwajin kowa lafiya kalansu ukun duka sai ta je ta ke ta kitsa uwar cewa ai wallahi karuwa ce ‘yan iska ce zai aura uwa ta tada fitina da sauransu yayye ya gamsar da mahaifiyar ta ƙi gamsuwa sai ya ce in taimaka mashi da Allah zai kira mahaifiyar ya bani ita na ce to kira ba mun gaisa lafiya lau lafiya lau na ce ni ne abokin wani to na ce na kira ki ne daman idan muke jawabi dangane da auren da wani zai a an ce karuwa ce an ce ‘yan iska ce duk ta gan maganganunta ta yi istikara an faɗa mata ‘yan iska ce ‘yan bariki ce da sai ta gama baki ɗaya sai na ce mata baba ta ce na'am na ce bari in tambaye ki yanzu ɗanki abubakar in ya je neman aure aka kai su kashi aka ce ɗan iska ne shaye-shaye yake za ki ji da ta ce a'a na ce to ya za a yi kawai a buga miki waya kawai a faɗa miki ‘yar iska ce karo ce kuma ke da wani zo na adalci ne sannan a duniya a ina ake istikhara a faɗa maka abin da baka sani ba na ce babu wannan bokanci in ke kika yi mato kin kauce hanya in ma yi miki aka yi an kauce hanya na ce wannan ba daidai ba ne to ta fito da wannan ta fito da wannan to ƙarshe dai shi alwalan nata baki ɗaya sai ya bani alwalancin nata wani malami ne nan nan dai abu ya kai gwagwagwa na ce dutlu sai mun zo gaban ka baki daya aka zo ga shi ga ta ga yan uwa ta ce mutum ne yake baka kudin cefane naira hamsin a ƙa'ida ɗari hudu ko bire kamata ya baka sai yake baka naira hamsin yana cewa ka yi haƙuri ka daddafa to ana wannan zaman kuma sai ce bari ya ƙaro wani ko bari ya ƙaro wata kuma da wannan naira hamsin ɗin da yake so kuma ku ci gaba da rayuwa ta ce da Allah zai yi muka ca'a ba zai yi ba akwai cutarwa ta ce to ya kamata ku gane sai muka ce to mun gane muka ce mun gane a yi fashin baki ta ce a duk kun gane muka ce din mun gane muka ce abakar haka ne ya ce to ai yana neman magani ai tunda yana neman magani a bashi uzuri kaza kaza ta ce ba wani ta ce shekara biyu kenan ana neman maganin bai samu ba to nan dai muka danne ta muka ce to yanzu mun baki damar kimanin alfarmar shekara ɗaya nan gaba in canji ya samu an bimakon hamsin an zo ana ba da ɗari biyar ko ɗari biyu ko hudu to ki ba mu labari ba a ma cika shekara ɗaya ba ma ta ce gaskiya hamsin ɗin nan fa ita ma yanzu ba lalle take samuwa ba ita to Allah ya sauke mala bakar eh ka saki matan nan a huta to wannan shine ka'ida ta zaman take ba cuta la darara wala dirar zaman aure zama ne na amana na fahimtar juna na tsawaita da yawa na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن وشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
na'am Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ƙarfin ikon ku ko kuma gwargwadon imanin ku wasma'u ku ji dokokin Allah da umarninsa wa ati'u kuma ku yi biyayya ga Allah da manzansa wa anfiqu ku ciyar daga dukiyoyinku khairan li anfusikum in kun ciyar alkhairi ne amfanin akawunan ku zai koma wa man yuqashuha nafsihi duk wanda ya hana ransa ma'ana ruwa da kyashi fa ulaika humul muflihuna wayannan sune marabauta masu rabauta da babban rabo in tuqridullaha qardan hasana idan kun ba wa Allah rance rance kyakkyawa wanda ba gori ba surutu yudha'ifu lakum Allah zai ribanya muku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku kurakuranku wallahu shakurun halim hakika Allah abin godiya ne kuma halim mai juriya da laifukan bayi alimul ghaibi shine masanin abin da yake boye wa shahada da kuma abin da yake fili al azizul hakim mabwayi kuma mai hikima kamar da na faɗa mana a baya jiya wayansu daga cikin malamai suna cewa wannan ayar kamar ta shafa waccan aya cewa ku ji tsoron Allah iya ma'ana iya tsoron Allah fattaqullaha haqqa tuqatihi ko
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون to kun ga ita wannan ayar tana cewa a ji tsoron Allah iya jin tsoron Allah bi ma'ana iya mu ji tsoron Allah iya jin tsoron Allah to wasu malamai suke cewa wannan ayar ta yi girma ta yi ƙarfi cewa waye zai iya jin tsoron Allah iya jin tsoron Allah to shine sai Allah ya saukar da wannan ayar fattaqullaha mastata'tum to to shi kenan ku ji tsoron Allah bakin gwargwadon iyawarku wasu malamai suka ce wannan aya ta share waccan wasu kuma malamai suka ce a'a wacce aya tana nan wannan ma kuma tana nan bi ma'ana waccan a ji tsoron Allah iya tsoron Allah ga wanda zai iya wannan kuma ku tsoron Allah bakin gargwadon imaninku an abinda ake nufi anan shine yanzu idan an ce a bada sadaka wani zai wani zaka ga a cikin wanda yake da karfin ya bada dubu goma wani dubu goman zai bada wani dubu biyar wani dubu daya wani ma ba zai bada ba kaga ai kowa ya iya menene iya imaninsa iya tsoron Allahnsa kamar in an ce mana ayi qiyamul laili ko kuma a yi azumin nafila wani zai ke azumin litinin da alhamis wani ba zai iya ba sai tsalli-tsalli kaga kowa zai ji tsoron Allah ne gwargwadon iya ƙarfin imanin da yake tare da shi an gane to shine Allah ce wasma'u ku ji bi ma'ana ku ji dokokin Allah ku ji umarnin Allah ku ji wahayin Allah ku ji ma'ana maganganun manzon Allah ku ji maganganun kwarai wa ati'u kuma ku bi Allah da manzon shi kaga nan gurin an haɗe bin Allah da manzo an ce ma'ana abu Allah abu manzo tunda an ce aji abi kaga an san wa za a ji a layin farko an san kuma wa za a bi a layin farko jin maganganun Allah da manzo da kuma biyayya ga Allah ga manzon shi wannan shine abu mataki na farko in ka bi Allah ka bi manzo to duk wanda zai biyo baya kuma kaga zaka masa biyayya ne gwargwadon karfin imaninsa da Allah da manzo gwargwadon biyayyarsa da Allah da manzo gwadagwadon kai ma abin da za ka masa kenan na menene na ji da bi shi ya sa manzo Allah yake faɗa dangane da shugabanni cewa mana ku ji abin da suke faɗa kuma ku biyayya a gare su illa an tarau kufran bawahan sai fa idan kun ga kafirci ƙoro-ƙoro shine ba za ku biyayya ba amma in dai ba ku haka ko gani ba to ku biyayya Allah ce wa anfiqu ku ciyar kun ga inda kullun addini yake magana cewa ko amma sai in ga idan an zo ana yawo da kwando ba kwa cika kwandon da kuɗi me yasa ku ji tsoron Allah ya kuma ta a ƙa'ida dai inda aka san mace tafi namiji tausayi mace tafi namiji sadaka tafi namiji ba da kyauta amma dan gaban ga kuna cika akwatin nan ba kowa in za ta taho ko naira biyar in dai ita ce iya karfin ki bada ko naira goma ce in dai iya karfin ki ne ki bada amma ba ma so kina da karfin ba da naira ɗari ki ba da naira goma ki tsoron Allah kaman ya bakal fa inna ma ya bakalu an nafsi ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء to kun dai ji kun dai ji wanda ma ta yi rowa ta yi wa kanta rowa ne in kin bayar kanki Allah kika ba kanki kika ba an gane ko saboda haka ku bayar kuma dan Allah ya baku saboda haka in ka rike naka kai ma Allah zai rike shi yasa manzo Allah yayi hadisi yace ma naqasa malu sadaqa duk dukiyar da ake sadaka ba ta raguwa saboda haka in kina son dukiyar ki take karuwa dan kasuwancin da kike dan kullakullan dan mai da manja da kike yi dan kullakullan omo da sabulu da kike yi to kike sadaka sai ya karu an gane to shine Allah subhanahu wataala ce wa anfiqu ku ciyar duk duniya musulunci ya gina akan ciyarwa ne ya gina akan taimako ne shi yasa karki tsammanin wani ne zai zo ya muku aikin Allah ku za ku yi da kawunan ku mai taro mai sisi haka za a yi saboda haka mace duk inda take an santa da tausayi zaka ko makaranta mata aure kake karantawa san fi ihsani fiye da maza maza ne marowata akasari amma ba a san mace da ma'ana rowa ba gaskiya to Allah ya bude kwakwalanku ya bude hannayenku baki dai kuke sadaka Allah ya ce idan kun yi fa khairan li anfusikum kawunan ku alkhairi ne a karan kanku ba wani abin zai amfana ba ku zai amfana an gane ku khairan li anfusikum abinda kai shi zaka girba in biki ba zaki girba ba hadisi ya tabbata daga ummu na Aisha Allah ya kara mata yadda wata rana manzon Allah an yanka dan abin yanka a gidan shi ya fita bayan wani lokaci ya dawo sai yake tambayar na aisha ina dan abin nan da aka yanka shi rasulullah aidi ya kare mun rabar da shi sai dan kadan ya rage sai ya ce to wannan kika bada din shine namu kenan abin da kika bada shine naki domin shi zaki tadda a can amma abin da kika ci karkashe dai ya zama kashi in sutura ce kuma karshe ta zama menene tsumma ko kuma ki mutu ma ki bari a ci gado a banza a wofi to yanzu me ya rage naki ba gwara ki bada ba wa'annan ƴaƴan da kake gani kuma da wahala su miki sadaka in kin bar duniya amma saboda sokanci da rashin dabara namu sai ka tara kuɗi ka kasa taimakon addinin Allah da su to dan Allah idan baba bai gina addini da kuɗinsa ba mu kuma ya mutu ya ba mana kuɗin mu sai mu gina mishi a'a haka ba yayin suke faɗa ba saboda haka ku yi da kanku ba za su muku ba Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi duk wanda ya yaki kansa ya yaki zuciyarsa ya gaba da ruwa idan baya ba marowaci bane ba ba matsolo bane ba fa ulaika humul muflihun wa'annan sune marabauta a gidan aljanna sune manzo Allah ya ce zaka ba da sadaka saboda tsarkin zuciya da abin da bai fi cikin tafin hannu ba amma idan Allah ya karba abin da ikhlasi aka yi Allah zai tarena maka wannan abun dan alkiyama sai kaga ya kai dutsen Uhud girma saboda karkin zuciyar mai bada wannan abu Allah ka karfane mu da karkin zuciya Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasanan idan kun bawa Allah rance rance mai kyau rancen da ba surutu ko ba ai darriya ba ba ai dan a gani ba ku duba ku gani fa Ubangijinmu ne yake cewa ba shi ranci. Na buga misali ran a masallaci, cewa damuna da imani da gaske yadda Allah yake ta shelan na ba da rance, wallahi da yanzu mun gudatar da Ubangiji ga duk wasu ayyukan alkhairi ma baki da. Na ba ku misali yanzu a ce wani babba a gari yana neman ya kira ka matsayinka na talaka, ya ce ka ba shi rance, ba za ka ba shi ba? Kamar sarkin garin nan. ko hakimi ko gwamna ko shugaban ƙasa ko wani minista ya ce da Allah wane ban aran kaza ai kaga a gudu zaka bashi kai kana ganin ma wannan falala ce an ambace ka ko an nemi alfarma a gurin a gurinka a cikin dubban mutane ba haka bane ba to amma yanzu me yasa can ka bada saboda kana da garantin bayan an baka ma wala Allah hadda ƙari to Allah ne baka mai irin wannan tunanin kenan da in yace ku bada ba ku badawa to ku bayar kuma don Allah ya rama muku Allah ya ce kuma wa ya gafir lakum kuma zai gafarta muku zunubanku ashe kaga dori bisa dori ga ladan lance da ka ba Allah kuma gashi kayi aiki da umarninsa kuma ya gafarta maka wallahu shakurun halim Allah abun godiya ne Allah abun godiya ne Allah abun godiya ne kuma mai yake mai juriya da hakuri saboda haka da abin da muke na rowa Allah yana hakuri ya kyale mu dukiyar ta Allah ce ba tamu ba amma sai ya ce mu bashi ranci alimul ghaibi wa shahada shine masanin abin da yake boye in an ce ghaiba abin da ya boye a gare ka ba wanda ya san ghaiba qul la ya'lamul ghaiba illa Allah قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله shi yasa mu aqida muta'allis sunna ba wanda ya san ghaiba sai Allah manzo Allah bai san ghaiba ba mala'ika bai san gaibu ba, kuma don ka ce manzan Allah bai san gaibu ba wannan ba ka rage darajar manzan Allah ba ne, an gane ko ba ka tauye shi da komai ba, ai ma ba a yi wani ɗan matar da zai iya rage darajar manzan Allah ba, ba ma yi shi ba, wani da tutu ayyun kafa ɗaka ka tauye darajar manzan Allah waye kai manzan Allah?
أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك
kun gani ko shi da kansa manzo Allah yake cewa ban faɗa muku ba zan ce muku na san gaibu ba ba kuma zan ce muku ni mala'ika bane ba kenan manzo Allah bai san gaibu ba kuma yake faɗa a hadisi ingantacce yake cewa kukan yi rigima husuma tsakaninku kuku bi tsakaninku sahabbaina amma sai ku kawo ƙara wurina amma da yake ɗayanku ya fi tsara magana ya fi iya magana ban sani ba akan rashin sani sai in ƙwaci ma'ana haƙƙin wannan ba wannan bisa abin da ya bayyana a gare ni ya ce to ku sani duk wanda na karɓa haƙƙin wani na bashi a kan rashin sani sai ya biya wannan haƙilan alkiyama to kaga inda manzo Allah ya san gaba haka zai faru kuma kar ku manta manzo Allah yana daga cikin ɗabi'u nashi ne da gobe yana son nama musamman naman ma naman karfata kamar yadda hadisin ya faɗa wata ja'ira ko wasu ja'irai sai suka shirya manzan Allah ma'ana zagon ƙasa aka kira shi cin abinci aka sa guba a wannan nama kaga manzan Allah bai san gaibu ba sai da ya ɗauki naman har ya ɗara ya ɗan ɗora shi akan harshensa naman nan ya ce karkace ni fa inni masmum an samun guba karkace to kaga inda manzo Allah ya san gaibu zai kai ga haka ma ai ba zai kai ba ko ba haka bane ba kuma sannan yanzu ku kalli irin abin da ya faru tsakanin ummuna Aisha da munafikai da suka jefe ta da lalata kun ga lamari yayi zafi ku kalli hakuri da kawaici irin na manzon Allah amma har manzon Allah ya ce Aisha kuma gidanku abin yayi zafi manzo Allah ya tambaye wannan mata ya tambaye waccan ba me ba kusan wani abu akan Aisha ba ba kwa tsammanin wani abu suka ce ma alimna biha illa khair ba mu san ko ba sai alkhair dai daga cikin mata ce in laifi ne kawai take da shi kawai takan kwaba alkama ta bari ta jiki ba ga wani ai ba shi ake tambaya ba ko to ba ta da komai sai wannan ƙarshe dai kun ga sai dai manzo Allah ya je gidansu su dan gaisa haka manzo Allah ya shiga halin kunci duniya ta shiga halin kunci an zo matar shugaban halitta an mata kazafi an mata yarfe ana nan kun san kullun kamar yadda nake faɗa muku jiya ba a samun ɗaukakar daraja sai bayan jarabawa sai an jarraba ki sai an matsa ki sannan ake daga matakinki in kin ci a maki promoting ai promoting dinki an gane ko daga rank rank 1 to rank 2 in biki ci ba kuma a maki demotion a dawo da ki baya to haka Allah shi ma yake dan adam ma kwaikwaya Allah ne in Allah ya matsa ki ya kama ki to in kin yi haƙuri kin yi juriya kin dage to kin cinye wannan jarabawar to sai Allah daga darajarki sai ki je aji na gaba ku kalli annabin Allah guda da Allah ya jarrabe shi ga ƴaƴa ga dukiya ga shanu ga raƙuma ga menene ga shi da kyau da komai amma Allah ya jarrabe shi cikin hali na kunci baki ɗaya saboda cutar da take jikin shi ma ɗoyi yake yi har sai da aka fitar da shi bayan gani duk dukiyarsa ta ƙare ‘ya'yan suka ƙare duk suka mutu ya zama shi da komai annabin Allah ne fa guda wa ayyuba izna da rabbahu anni masani yabburru wa anta arhamur rahimin
to kun gani to kafin ma a zo nan ɗin misali inda nake son kai ku shi ne matacce take ce masa a matsayinka na annabi ba za ka roƙi Allah ya kwaranye maka wannan cuta ba sai yake tambayar ta shekara nawa na yi kafin wannan cuta ta same ni ta ce shekara saba'in ya ce to ni ko wani irin mara haƙuri ne shekara saba'in Allah mantawa ya da ni bai samun cutar ba sai yanzu kuma yana samun shi kenan sai zama ana sarkin kuka ya ce ni ina jin kunyar ubangiji na ba zan yi roƙon shi ba ku kallafa ƙarfin imani na annabawa sai da abu ya kai tira ya kai tira shi ma kawai caye ubangiji ka ga halin da nake ciki na cuta Allah kai ne mai jin kai bai ce ka yaye min ba an gani ko bai ce ka yaye min ba to kaga sannan kuma Allah ya ce sai bayan wannan kuma an gane ku Allah ya ce sai muka amsa wa annabin Allah annabi ayyub sai muka kwalanye masa wannan cuta muka kawo muka dawo mai da dukiyarsa komai ya dawo sabo kamar ma ba a taba yi a baya ba to wannan na kawo muku ne wannan ku gane cewa da yadda Allah ya jarabi dan adam idan yayi hakuri akwai cin nasara a gaba insha Allah to shine Allah ya ce alimul gaibi wa shahada manzon Allah shine masanin abin da yake gaibi to kun ga dai ai manzon Allah bai san gaiba abin da yasa nake son ga muku anan gurin me yasa manzon Allah ya ta tambayar wanci me kika sani akan wanci dan Allah me kika sani akan wanci inda manzon Allah ya san gaibu bai san ko ai ya san komai ya san gada dare aka shirya matarsa ko ba haka bane ba to wannan zai gane cewa cewa za ku gane cewa duk wanda ya ce annabi ya san gaibu kuskure ne ƙarya ne annabi san gaibu ba wa shahadati Allah shine kadai masanin gaibu da fili al-aziz mabwayin sarki gagarba dau al-hakim ko mai hikima malamai suka ce kowane sunan Allah cikakke ne a karan kansa shi kadai amma idan aka gwama su kuma suna ƙara ba da wani abu na musamman an gane ko da Allah ce al-azizu in an ce dama aziz shine ma'ana mabuwayi da Hausa kenan wanda ya buwayi kowa gagarabadau kuma gagargasan masu gasa shine wa kenan Allah an gane to kuma aka ce hakim mai hikima a ɗabi'a shine idan ɗan adam yayi ƙarfi to yana aiki babu hikima da dabara a ciki to dan a nuna maka cewa izzar Allah ba irin izzar ɗan adam bace ni yanzu idan kuɗi suka min yawa sai in ta abu ba hikima kana jin hausa suna tawai dukiya tana jin yaren mai ita ne ko sai ya bige can ya tada can ya sai wancan gona ya sai wancan kango ya sai wancan gida kasar samato mai zai da su mutum ya haura shekara hamsin a maina sayan kaddara ai wannan akwai alamar rashin hankali wallahi duk wanda ya haura shekara hamsin da rufin asirinsa kuma yana sayan gona kaddara akwai matsala a kwakwalwar shi ka kusan fa tafiya kai ka san zai wahala kamar mai tarabi balle ka irin wannan ba haka bane ba to kaga kai da ya kamata yanzu kawai duk abin da yazo a taimaki addinin Allah da ƴan uwa a raye ƴan uwa a raye dangi a yar a raye iyali amma ina da gango ina da fili ina da gona ina da gida ina da kadara kai ka ce kamar aran ma'ana gadin duniyar za a bar shi to kaga wannan ai ba karamin kuskure bane ba to sai ta abba hikima ko kuma yau a buge wancan a gida wancan bangare a gida gobe a buge wancan bangare a gida to kun ga kuɗi sun yawa babu hikima mulki yayi yawa a daura wancan a kama wancan duk wanda ya tara a gama shi da EFCC duk wanda ya kaza a mai kaza ba hikima yana ta bulanda kawai to shine shi a nuna maka izzar Allah ita hada take da menene hikima ta dan adam ce ga izzar amma ba menene ba hikima to Allah ka ba mu hikima gurgurdan iyayenmu na'am
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi idza tallaqtumun nisaa idan al'ummaka tana son za su saki matayensu fa talliquhunna liiddatihinna su sake su suna cikin idda bi ma'ana bayan sun yi jini sun yi tsarki ba su kusance su ba wa hasul idda ku kiyaye lissafin cikar idda wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ku bi dokokin ubangiji bi ma'ana da abin da ya shata muku kar ku tsallaka la tukhrijuhunna min biyutihinna kar ku kori matayenku in kun sake su daga gidaddajin su wala yakhrujuna illa an ya wala yakhrujuna kuma mata kar ku fita illa an yi atina bi fahishatin mubayyana kar ku fidda mataye daga gidajensu in kun sake su su ma kar su fita sai sun zo da wata alfasha bayyananniya kamar suna zina ko suna kawo maza wa tilka hududullah wa'annan dokokin Allah ne yake shata muku wa man yata'adda hududallah duk wanda ya taka dokar Allah ya taka shingen Allah ya taka iyakar Allah faqad zalama nafsahu bai zalunci Allah ba ya zalunci kansa ne la tadri la Allah ba ku sani ba wala Allah idan kun sake su kun bar su zaman idda a nan gidan wala Allah wani abu zai faru sabo wala Allah wani abin zai kasance sabo wala Allah ma'ana waye gari ya huce ko ta huce ko su huce baki daya kamar yadda Allah ya faɗa shine Allah ce baku sani ba wala Allah wani abin zai faru daga baya to anan zamu ga cewa wannan aya sura ta alqur'ani a tartibin sura tana cikin surori na 65 na alqur'ani kuma tana da ayoyi 12 kuma babban abin da aya take nuna mana shine jigon kaninta labarai ne da dokokin Allah dangane da mu'amalar aure da mu'amalar saki da kuma idda wannan kame da ɗazo ce tambaya kun ga yanzu ai iddar za mu ganta ba tsarin miji ba ne ba ko ba tsarin kowa ba ne ba tsarin Allah ne to shi ne Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu wasu malamai suka ce bi ma'ana ai ya ayyuhan nabiyu almarad bihi ummatahu an gane ko ya kai wannan annabi bi ma'ana ka faɗa wa al'ummarka an gane ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi idza dallaqtumun nisaa shi yasa malamai suka ce da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu da a ce annabin kai tsaye ake nufi to bayan wannan shiga ba za ta shiga umarni na jam'i ba amma sai aka ce ya kai wannan annabi sai aka ce idan matayenku kaga kenan bi mana annabi almaradu bihi ummatahu idza tallaqtumun nisaa idan kuna son sakin matayenku shi yasa malamai suka ce a saki akwai na wanda yake na sunna akwai sakin da yake na bid'a ko malamai suka ce sakin sunna shine karka sake ta sai bayan ta yi jini kuma jinin da baka kusance ta ba to yanzu in ka sake ta kaga ta sami idda ɗaya kenan ko yanzu abin da yake gabanta mana jini biyu kawai in mai jini ce an gane saboda haka yanzu tun da ta yi al'ada ta ga jini ta yi wanka kuma baka kusance ta sai ka sake ta to shi kenan kaga yanzu ta rabauta da jini ɗaya sannan kuma sai ka ɗan kawo ɗan wani abin insafi to ka ce ga wannan kuma a sai hoda da jambaki don a yi sabon zawalci amma muna yi mazaje ba ma yi ba ma iya zafi zafi amma ba kowa bane ba yi fa wasu na yi eh wasu na yi an gane to Allah ce idza tallaqtumun nisa idan kuna son za ku saki matayenku fa talliquhunna liiddatihinna ku sake su a cikin iddarsu bi ma'ana bayan sun yi jini ba kusance su ba kenan ka saki mace kawai kuna zaune bayan ta yi tsarki kun kusanci juna bayan sati ɗaya ko kwana biyu kai saki wannan saki bid'i ne ba sakin sunna bane ba amma idan an yi kuma ya saku tun daga hadisin Abdullahi dan Umar ko Allah ya kara masa yadda wanda ya saki matarsa manzon Allah ya je yake faɗa manzon Allah yake yake faɗa sai na Umar yake faɗa manzon Allah cewa kaga abin da yaron nan yayi ko ya saki matarsa a cikin kaza manzala ce murhu falyuraji'a ka je ka faɗa masa ya mai da ita malamai suka ce inda ba ta saku ba ba za a yi maganar komai ba ai sai an fita ake maganar a dawo ko ba haka bane ba inda ba fita ba za a ce a dawo to da yace murhu falyuraji'a ka umarce shi ya dawo da ita a ce ya fita da ita kenan an gane ko ya dawo da ita har sai ma'ana ta gama jini an gane ko ɗayan biyu ko dai ya rike ta ko kuma ya sake sakinta wannan shine tsari na musulunci yanzu abin da yake in kana da iko dan kai wannan kai ma zaka iya yin wanda manzon Allah din yayi an gane to shine Allah ya ce fa talliquhunna liiddatihinna ko sake su ma'ana cikin iddar su wannan bayan jinin ya dauke sun yi wanka ba ku kusance su ba wa ahsul idda ku kiyaye lissafin wannan idda kar ku bari ma'ana ku shigar da lissafi hikima abin da ake so a nan shi ne saboda a tabbatar ta je ta kai ma'ana ɗan wani gidan wani ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma don a bar alfarma ko za a samu sulhu an gane saboda ko za a samu sulhu ake bukata in ya zama na cewa kawai ana saki a ɗaya kaya ko mai fantsame da kuma in suka shirya daga baya fa shi yasa wani abin laifinku ne ku iyaye mata ana yin sakin zuwa yamma za ka gama amalanke ko a kura-kura an zo ɗiba menene kaya kamar daman jira ake yi to a matsayinki na uwa ahalin suna kuskure ne inda yakin tabbatar saki ɗaya ne saki biyu ku yi haƙuri ko da abin da wulaƙanci a bari jum a gani tukunna an gane saboda ba san me zai kasance ba wala Allah za a wayi gari mijin ne ransa ya ɓaci daga baya kuma sai ya huce wala Allah ranta ne ya ɓaci ta yi maganganu na ɓatanci a kan shi ko a kan iyayen shi daga baya kuma ta buga mishi waya ta mai text ta same shi a ɗaki don Allah baban wancan ka yi haƙuri don Allah ka yafe ni na tuba ba zan sake ba ka yi haƙuri to kin ga yanzu in an riga an kwashe kaya kun ga aiki ya yi faɗi yanzu abin sai ya hado da iyaye amma in ya su ya su ne za su gyara ba kuma san abin da ya faru ba to abin da ake bukata kenan kullum ko ba a san mutuwar aure saboda mutuwar aure musiba ce bala'i ne musamman ga yaran da ake ake hakan yake faruwa a kansu suna koma marayu ne suna zama abin tausayi an gane ko shi yasa wani auren haƙura ake in an fara iyali haƙura ake yi kar ki kalli ma'ana maslahar ki ki kalli maslahar ƴaƴanki wannan ‘ya'yan naki ba su ne sanyin idanuwanki, to wannan tarbiyya a yanzu ma yaro yana gaban uwa da uba suna guri guda ya ake fama da ita, balle kin watsar kin tafi can kin yi aure a Kano, kin gane ko, kin ba wa kishe da kuke rigima kuma kin ba mata ‘ya'yan, yan su ne ɗiban ruwa su ne cefane su ne kaza, ba zuwa makaranta ba wankan kirki ba tsaftar kirki, kuma su ne fico naki. kin ga kin bata mustaqbal naki kenan to wani abin in dai an fara zuri'a ayi hakuri sai abu ya zama dole an gane ko ake juriya ake shanyewa wanda zaki aura ma nan gaba shi ma namiji ne kin bar hidimar ƴaƴanki dole zaki koma gidan wani kuma ki hidimar ƴaƴansa ba dole bane ba kuma hankalinki ba zai taba kwanciya ba inda kina da tausayi wallahi to shine Allah yake cewa wa ahsul idda ku kiyaye iddan nan kada ku bari lissafi ya rikice bi ma'ana ku kula da kyau wattaqu Allaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku la tukhrijuhunna min biyutihinna in kun saki mata ya ku maza kada ku kudda su daga gidaddajin su in dai ba saki ma'ana uku bane idan saki ne saki ne ba'i ne dama an yi daya an yi biyu an yi uku to shikenan ai akwai hadisi ɗaya daga cikin sahabbai ya rawaito daga manzon Allah ko an sake ta mijin ya yi tafiya ya sake ta ɗan uwan mijin ne ko ƙanin mijin sai je ya kai mata abinci sai ta raina sai ta tankwabar ta zubar ta ce ɗan wannan za a kawo mini ba na so sai ce la wannan ma alfar ma muka miki ta je take faɗa manzan Allah gashi an ma wani ya sake ta kuma gashi an kawo mata abinci ta raina ba ta karɓa ba kuma wai ɗan uwan yana cewa ma wani taimaka mata akai manzalata mai ta saki nawa ne ta ce saki ne ba ili ba kome ya ce a baki da cewa ko baki da gurin zama an gane ko inda ya saki uku ne to ki kwashe kayanki daga yanzu ma tunda ba dama ai wancan ma an ce ki zauna wa la'allallaha ne yuhdithu ba'da zalika amra nan ku ba wani amran da zai faru an gane ko da ya bayyana ke na ki tarkacen ki sai tafi gidan an fahimci abin da kyau saboda saki ne ba ini ba tunanin kome saboda haka baki da haƙin ci ba ki da haƙƙin mazauni amma in saki ɗaya ne saki biyu ne dole ne kina gidan idda dole ne a calculation wannan watanni biyun jinin dole sai ya biya ki cinki da shanki an gane in kuma da jaririn shi ma a cikinki shi ma sai an biya shi to shi ne abin da Allah ya faɗa Allah ce kar su fita kar ku fidda su su ma kar su fita illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai sun zo da alfasha bayyananniya kasan wata in an yi sakin kuma sai gargaji ga ta shegartaka sai a ce hijabin ma an daina sawa ƙiri-ƙiri wadda ɓata maka rai da yin sa hijabin ma kana wannan hijabin ya yi ƙarami a yanzu kuma dan gadara kana ƙofar gidan ma ko kana gidan ma za a shiga ta shegartaka e wai ka tanka a to wallah biki isa ba kaga ai ta zo da alfasha bayyananniya ko ba haka bane ba ko kuma kiraye kirayen waya cikin dare eh wane ya kaza kaga duk wannan ai wulakanci ne cin fuska ne wannan ko kuma a sa ma kiɗa a buɗe maka kiɗan warere na ‘yan banza kaga wani shi ma shegantaka ce to in dai ba ta zo da ire-iren wa'yannan shegantaka ba to wajibi ne mu batta a gida ita ma kuma ta tsoron Allah ita ma kar ta fita an gane domin daman hikimar kamar da na faɗa shine a huce to yanzu kuma ita kamar ba ta bi hanyar hucewar ba kamar ba ta son hucewar kamar faɗan take nema mace ta maka iskanci ta maka iskanci kana sake kun sha kama kuka kukan banza da biki sani in ka isa in ka haifi cikin uwarka da banka sake ni ga wasu ma suna jira na a hakan banza wai ga wasu ma suna to ki je gurin nasu magani daman bula ce bula ce yanzu kin zama ma'ana inji ne an yanka sai an yanka ya zama O2 ya zama ba giredi ba an gane ku daman cin kina giredi ne ake ake wannan yanzu kin zama ba giredi ba kin zama ma'ana sakan balu eh eh zama da aka yanzu balu dinki yayi kasa kin gani kin haifu komai ya ya fara tafiya an gani ko saboda haka yanzu sai dai tsoron Allah da imani ya sa a rike ki ina fata an fahimci abin da kyau to saboda haka wannan wannan da ya miki wannan aika aika ki hakura ku rufa juna asiri yanzu in ba haka ba in kin dawo gida sai kin yi fanta fante sai kin yi shaye shaye sai kin yi makale makale kafin ki dawo kuma kina kina kasuwa yanzu sai an yi yan gyare gyare amma shi wancan sai ya karba da hakuri kullum kuma juna da hakuri a rufa juna asiri aya kuma su samu gata ga uwa ga uba a gure guda an gane ko to shi yasa shari'a ta baki dama kuma in an yi wannan sakin ba haka zaki ba shaba kwalliya zaki ke yi ki ki zo ki aje a miki wani a miki wani retouching an gane ko ki pakin na gashin ki kiske kike yawo a zakar gida da wasu fitsararrun kaya eh daman sai kin ga ya kusan dawowa gida ki wani karuwancin naki zai motsa an gane ko ba wani ai gidan mijinki ne kuma kina da haƙƙi an gane ku ki nemi kananan wanduna ki nemi irin irin irin miniskirt din nan irin rabin cinya an gane ku da rigan mama irin kalama haka da kike yi an gane ku da mun ga kwadayi to zai ki ga lokacin da zai fada daki ma ba ma sani ba me ka zo yi ne a wani abu na zo dauka sai ki ga yana kokarin rafa kofa shikenan ciniki ya fada magana ta kare ya huce saboda wani abubuwan laifukan ku ne ku ne ba ku da wayo ƙazamai ba ku da dabara ba ku da siyasa an gani ko ai wannan karuwancin shi maza suke so wannan taɓarar shi maza suke so amma kullum kin zuba wata uwa a tamfa kamar ake gidan mutuwa an gani ko zaman gidan miji ba abu a tamfa an gani ko in ma da ƙananan yara ake a sa musu makarantar yini eh ba su dawo sai karfe shida sai a kulle gida a yi taɓara ina ba ta an gane amma kulle riga zululum zululum zululum zululum zululum ya je ga ingozi ga cinyere kulle cinya a buɗe kullum mamuna a buɗe ke ma kina da wannan amma kin kasa ki nuna mijin ki ne wai ke kina jin kunya ai wannan karuwanci ne eh ba zan iya karuwanci banza so kuwa ce ke kawai biki iya wallahi to da shi namiji wa'annan abu wannan kyale-kyalen yake burge shi su ma matan barikin da mai suke cin nasara akan mazajen ne ai da wannan karuwancin ne irin wannan rangwadacce da tafiya ta kissa da maganganu na kissa an gani ko kina tafiya gidanki ne mijinki ne kin san yana zaune yana kallon ki kin san tafiya da zaki an gani ko in ya kira ki kin san yana zaune yana kallon ki kin san ya zaki taho duk ba ga salasolon nan na daban ba an gani ko in ma babu ki nemi na kamfani ki sha abubuwa da za su motsa miki na jiki haka ake ayya zaki inda shari'a dai bata haramta ba an gane ko in dai ba illa a jiki ke amfani da su haka ake yi in an kira ki kisan irin wata amsawa zaki ki ki amsa ba kila ma amsa irin ta na'am ah ki amsa cikin yanga an gane ko in kin sai kin dan doso shi kuma sai ki ce kin dan yi mantuwa bari ki koma wala Allah hankalinsa na kan waya sai ki dan yi magana dan ya juyo duk dabaru ne waɗannan ake yi na kama namiji a hannu ba ku iya ba a wannan karuwancin shi ake bukata ita ma karuwa saboda tana wani mutumin banza ne zama laifi amma in za ke mijinki na suna ba abin da yake laifi in cewa yau so yake kira ki zauna tsawon yini zigidir ba ki saba Allah ba kuma ya saba Allah ki zauna zigidir ba komai a jikinki ni haka nake so in ganki yau kuma wallahi dole ki haka kuma in kin yi ladar ki samu amma kullum kin buga wani uban uwar riga bambu ko mai ake ce mata ne ya da domiya zulilim zulilim zulilim zulilim zulilim zulilim ke ga ke ga ustazi ya ko aka rama gillahu a wannan ustazanci sai an je islamiya eh sai an je masallaci eh yanzu a gida ba magana islamiya ba ustazanci eh yanzu a gida ba ustazanci ba ustazanci a gida ai kawai a gida gurin rakashewa ne gurin soyayya ne gurin ƙauna ne gurin taɓara Allah ya mana gama dakatar to wayannan abubuwan za ku dage da su an gane ko ku sha ba idan ku toka ba jin kunya komai mijinki ne an gane ko ba jin kunya komai wani mijinki da Allah kalle ta shi ma wani mijin soko ne ai mazan ma akwai gidadawa eh wai wani wai wani karuwanci to ya za ka zo ka hada ta da mamanka kuwa ai abu ba zai yiwu ba in kana so ware mama gurin umma daban gurin ta daban ko ba ka bane ba in an tashi rika cewa a dan dasa kata a kullum bangaren umma an gane ko ku yi harkokin ku in an gama a bude gurin umma kar ta fado haka yake to amma gida wa ya shigo kani ya shigo dan uwa ya shigo ina dama da ka ba mataka babu kai ka cuce ta an gane ko ka zo gida ga dan uwanka ka zauna gidan gandu ka fita ka gina naka ko ekwata ce an gane ko gudanka kullun a kulle sai ka zo a kwankwasa waye kai ne sannan a bude amma gida wannan ya shigo wannan ya shigo ko da ka auro mace mai son wannan abin ba za ta iya ba da ta fara ma za ta ba saboda ga yara kuma wannan harkar ba ta bukatar yara an gane ko saboda haka wani abin gaskiya laifukan mu ne ba laifin ku bane ba so tari ita mace in ka canza tana canzuwa amma namiji ne in ki samu daddan namiji kafin ya canza da wahala wani ma wanka bai dame shi ba brush ma bai dame shi ba balle gyaran hamata ya tawari ya je kasuwa ya wuni amma kasumu haka zai zo gida in an ce ga ruwa na kai maka kai bari zan yi daga nan bace dauke shi aka suke bauta mazan Allah ya sauke to maza ku tsoron Allah kuma ku gyara to shine Allah ya ce wa tilka hududullah wayannan fa da ake fada mu kar ku dauka wasa ne dokokin Allah ne dokokin alkuna ganin ummuna Aisha har a gurin wankan janaba wasa take da manzon Allah sai ya kai hannu zai ɗabi ruwa sai ta riƙe hannun shi ma in ya ta kai sai ya riƙe hannun ta ce wata rana kamar da hadisi ya zo muna kwance da manzan Allah a mayafi ɗaya sai na tashi sai na ɗauko kayana da nake sawa na al'ada sai ce a nafisti ne al'ada ki ta zo ta ce eh ta ce na dawo ko ba za Allah ya rungume ni muka kwanta muka yi bacci manzan Allah fa kenan wanda ya fi kowa ta ce wata rana kuma manzan Allah ya zo gida sai na kalli idansa na gane cewa bukata yake da ita kin ga mata kenan ku ashe wata tana gane bukata a idan mijinta amma ke bulku ma din baki ma sani ba eh yana dan miki wasa ne da Allah kyale ni ni kaza zan yi tace da na fuskanci haka sai na sai na dauki manzon Allah sai na rungume shi a kirjina yace ne tace ne ta goga manzon Allah a kirjina an da gamsar da manzon Allah annabin fa kenan matar annabin kenan amma ke ke baki iyawa ke ustaz to a ina kika samu ustazancin tukunna in dai na manzan Allah ne ustazancin to ga ba shugaban ustazan duniya baki daya ga yadda yake da iyalansa ga matar kuma shugaban ustazan duniya baki daya to ina kike ke kuma to Allah ya ce wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi duk wanda ya taka dokokin Allah ya kibin ya saki mace ya kore ta ko kuma ke ba a kore ke ba kika fita ko kuka boye idda ko kika aure idda bata cika ba to faqad zalama nafsahu wannan duk wanda ya haka ya zalunci kansa la tadri la allallaha buku sani ba in kin zauna din nan an sake ki tafi gidanku ba ko Allah zai haifar da wani lamari sabo an gane ko ba da zalika amra bayan wannan sabon lamari shine a samu canji ya huce ko ku huce ko ta huce kuma aure ya koma shikenan yanzu abin da kake bukata kawai zaka je ka faɗa makocinka na mai da wancan fa shikenan dama matarka ce daman ba ku daga rigimar zuwa gidanku ba an gida man koya ku kuke ta rigimar kai da matarka amma dai ka sake ta ka ce wa makocinka ko dan wanta ne fa na saki wanci can kuma kun samu sula shikenan sai ka faɗa masa na dawo da ita magana ta kare an kore shi dan to Allah ya mana gamdakatar Allah kuma ya ba mu ikon biyayya ga dokokin Allah da manzansa kurakuran da muka yi na baya kuma ubangiji subhanahu wataala ya yafe mana masu bukatar addu'o'i da mu baki daya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya biya mana duk wanda aka waye gari yake da bukata zahira da batina Allah muna roƙonka Allah ka biya mana baki daya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina ya maulana innaka antal ghafurur rahim